الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر وبداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعب في نظرة تأتي لنا بالظفر الفصل الرابع عشر فصلين هو مشاهد الشجاعة صدوكنتك والنجدة دكرف الري نجدة tana da fassarori da yawa amma nan da yake zancensa daukantaka ake to najida ana nufin karfin rai kuma to kuma najida tana nufin taimako mutum ya ce an jidini taimakanni nan da nan ka taimake shi ka taimake shi to dai amma nan wajen da yake zancensa daukantaka ne ana nufin ita ma karfin rai wa amma shaja'atu amma sadaukantaka wa najdatu da karfin rai fashaja'atu abinda ake cewa sadaukantaka fadilatu quwwatil ghadabi wato daukakar karfin fushi ya zama mutum yana da karfin fushi wankiya da halil akali amma kuma karfin fushin nasa ya jata zuwa hankali ya zama hankali ya shiga mutum yana da karfi zai iya amma kuma ya zama hankalinsa ya fi ƙarfin nasa tasiri yana sa hankalinsa a cikin fushin saboda in bai sa hankalinsa ba kuma sai ya zama azzalimi ya buge wancan ya make wancan ya buge wancan in ya sa hankalinsa kuma sai ka ga galibi daga Allah wani za ka ga mai ƙarfi sai Allah ya bashi haƙuri sai Allah ya bashi haƙuri za galibi in ba haka ba sai ya mamake mutane da yawa idan mutum yana da ƙarfi yana da ƙarfin fushi duk ga baki ɗaya amma bai jawuwa zuwa hankalinsa to ya zama azzalimi zai yi zalunci da yawa zai zama idan mutum yana da ƙarfin fushi kuma amma yana jayuwa zuwa hankali to zai shine babban burgewa an san yana da ƙarfi za a ji tsoronsa za a ji komai amma kuma za a ce bawan Allah ne yana sa hankalinsa cikin abu bai cika zalunci ba to wannan shi ake cewa sadaukantaka sadaukantaka yawa ya zo ma ga annabi sallallahu alaihi wasallama sadaukantaka ba mutumin da yake kada mutane yake bubbuge mutane ba shine sadauki ba wanda yake mallakar kansa lokacin da ya fushi sai ya sa hankalinsa kuma ya ce to fa yanzu fa abi a hankula duk da baki da wannan jidatu ƙarfin rai kuma abinda ake ce wannan jidatu in ta zo nan bangaren za ta yi za ta yawa wannan jidatu ƙarfin rai kuma siƙatun nafsi yadda da kanka in darti saliha lokacin da ka aika kanka ilal mauti zuwa mutuwa ga ga wani can za a taimake shi amma fa cikin gobara ne wannan in za a ce za a ɗauko shi ilal wanda zai ɗauko shi sai ya mutu shi ma ko su mutu su biyu tun da dai taimako ne ceton rai ne kuma ka san shahada ne ka sashi kanka kawai ka fada cikin wutar ka je ka ɗauko shi ko ga wani can an tare shi a wajen yaƙi ana ta abubuwa wanda zai tsamo shi ƙila shi ma ya rasa kansa to ka saki kanka kai ka shiga saboda ka san taimako ne ko mutum ya yi shahada a ciki Allah ya karɓe shi duk gaba ki ɗaya to wannan ake cewa na ji da har ƙarfin rai ne na mutum ba shi da ƙarfin rai irin wannan ba zai iya ba ƙarfin zuciya da ake cewa ma'ana ƙarfin zuciya to wannan jidatu abinda ake cewa wannan jidatu siƙatin nafsi yadda da kanka in das tirsali hayayo aika ta ilal moti zuwa mutuwa haisu humadu inda ake yaban abu ake godewa fi'iluha aikinta duna kaufin ba tsoro aikin da ake godewa duniya da lahira to ka saki kanka ka yi shi ba tsoro ko za a mutu ba komai to wannan ba tsoro to wannan shi ake cewa najida a ce mutum yana da najida inda ka san abin na Allah ne ka shiga ka'in bana'in baka ba ka jin tsoron ko ka mutu ko ka yi abu dai kasa in ma baka mutu wajen alheri ba za ka mutu dai ko ina ita dai mutuwa cuta ce ake cewa ko ana tsoro ko ana amma dai ita mutuwa ba a tsoronta duk gaba ki da amma dai Allah ya hana jefa kai cikin halaka a wajen banza Allah ya kuma manzo Allah ya ce ku dinga roƙan bala'i Allah ya kiyaye mu amma kuma Allah ya kiyaye in abu ya faru to mutum kai ya ji tsoron rayuwarsa ya bar wa lamari ga Allah to wa kana sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance minhuma a cikin wayannan abubuwa guda biyu bil makanin lazi manzo Allah ya kasance a matsayin da la yujhalu ba a jahiltar matsayinsa a wajen sadaukantaka shau yana cewa wa ashja'u khalqin lahi a adalu khalqi a wajen sadaukantaka ba a jahiltar matsayinsa sallallahu alaihi wasallam qad hadara al-mawaqifa manzo Allah ya halarci matsaye a fagen daga ya halarci yakukuwa sa'abata mai wuya wa farral kuma tu sadaukai ma suka gudu wanda ya halarci yakin da sadaukai ma suka gudu wal abdalu da sadaukai wanda ba su tsoro amma ranar da suka gudu an suka bashi gaira marratin ba sau ɗaya ba wa huwa sabitin amma manzo Allah yana kafe sallallahu alaihi wasallama la yabrahu bai gushewa daga inda yake wai yuqbilu dannawa yake gaba wala yudbiru baya yin baya wala yuzahzihu baya gushewa daga inda yake ma'ana baya kaucewa inda ya tsaya din nan sai dai ya gaba amma ba ya baya ba ko a ce ya kauce duk gaba gaba ki daya sai na yana gaya wa ɗansa ranar waka ati jamal muhammad bin al-hanafiya ya ba shi tuta ya tsayar da shi ya girgiza tuta ya ba shi ice to tsayana ta zulul jibal wala ta zula anta dutse ta bar inda take amma kai kaka nan waje ko dutse zai gudu daga inda yake to kai da kai gudu daga nan waje sadaukai ne Allah ya kiyaye mu da masifa amma a mutane dan su dinga jin irin wani ba wai dan mutum ya faɗa ku kwa dan mutum ya kafa a cikin alheri yanzu mu zikiri da waye din amma wani tsoro yake dan dan lokaci ka dan ka ne mutum ka rasa wayannan ko a fagen daga wajen yaki mutum ba ba a so kaza ko a masallaci ma mutum Allah Allah yake a ga mawazifa ma ko ya gudu ka kafin kaza duk gaba ke da dan zikirin da za a yi kaza wayannan yaki suke yi da shi za a kai su yanzu za a fito za a tafi zikiri ko a fito za a tafi wani waje na Allah ko kaza kaza wani ya dinga roƙa dinga idan ku ce ake a fito za a tafi mutuwa yaki za a tafi ko mutum ya dawo ko ba mutum ya dawo ba duk gaba ki da duk gaba to kaji ko gushewa daga inda yake baya yi sallallahu alaihi wasallama wa ma shuja'u ba wani sadauki illa wa qad uhsiya lahu sai an kirga masa farratun wani gudu sai an kirga masa wani gudu wata rana tunda Allah ma yadda in makiya suka yi ma yawa Allah illa mutaharrifan likitar na mutahayyizan ila fi'atin Allah da in makiya suka yi ma yawa ka gano ga inda jama'a ka take can to ka iya gudu daga wajen ka je wajen jama'a ka wannan ba gudu kai daga wajen daga ba duk gaba ki daya gudu daga wajen yaƙi ran da aka yi fito na fito da musulmi da kafirai ran da aka gudu daga wajen yaƙi yana daga cikin babbar zunubi wanda daidai yake da shirka tara Allah da wani gudu daga wajen yaƙi sai dai mutum ya haƙura Allah ya abin da zai yi tunda ba shi da asara ko ya mutu dai aljanna ya in kuma an yi ya ƙarfin Allah ya ba su nasara shikenan an yi nasara ba za a yi muku raini ba in kuma mutum ya mutu ma ya yi aljanna duk gaba ki duk gaba ki to ba wani sadauki sai an kirga ma wata rana da ya gudu wa hafizan an gujaulatun sai an kirga masa wata rana ya dan kauce ya dan kewaya ya dan kauce siwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا أبو علي أبو علي أذن تدم الجياني الجياني فيما كتب لي ربط من حديثي وانا كربان حديثي الربط ما ينا دقا تكين نوع كربان حديثي حدثنا القاضي سراج القاضي سراج يا زنتدم حدثنا أبو محمد الأسيلي أبو محمد الأسيلي يا زنتدم حدثنا أبو زيد الفقيه أبو زيد الفقيه يا زنتدم حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف يا زنتدم حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن يوسف شيني ترددي دين شن دمك فدا الماجر بخاري حدثنا محمد بن إسماعيل بخاري يا زنتدم حدثنا بن بشار شيكم يتي دان بشار يا زنتر دم حدثنا غندار شيكم يتي غندار يا زنتر دم حدثنا شعبة شيكم يتي شعبة يا زنتر دم عن ابي اسحاق شيكم يا karba daga abi ishaqa shi abi ishaqa din nan sami albara ya ji sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama bara'u bin azib ya ji shi wasa alahu rajulun wani mutum ya tambayi bara'u din cewa a farartun yau ma hunaini sahabbai yanzu kun gudu ranar hunaini kun ba annabi sallallahu alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun gudu kun ba annabi sallallahu alaihi wasallam hunaini qala sai bara'u yace lakinna rasulullah lam yakirra amma dai annabi bai gudu ba dai ko annabi bai gudu ba amma lalle dai mu mun gudu kam amma annabi bai gudu ba sallallahu alaihi wasallam kansa aka tambaya shi kuma ya bada na wani ma'ana ya nuna iyi mun gudu amma dai Allah ya gudu ba sallallahu alaihi wasallam sun maƙala sannan bara'u ya ce laƙar ra'aituhu ni na ga annabi sallallahu alaihi wasallama ala bagalatihi albayda'i a bisa alfadarar safara a bisa alfadarar safara safara to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da alfadarai wajen guda bakwai ya rarraba wa'yansu daga cikin sahabbai wa'yansu kuma ya rike har ya rasu ya basu yana da ita wannan farar ita ce wanda farwata bin nafasatal juzami wani sarki na laraba ne ya aiko mar da ita akwai kuma ailatu wadda sarkin ailatu ya aiko mar da ita akwai jandaliyatu wanda sarkin dumatin jandal ya aiko mar da ita akwai najashiyatu wanda sai najashi ya aiko mar da ita akwai kisra wuyatun wanda kisra ma ya aiko mar da ita akwai duldulu kuma wannan mashhuriya annabi ya rasu ya bata sayyidina ali ya ci gaba da hawanta duk ya kokon da sayyidina ali ya galibi a kanta ya yi hawanta ranar jamal yana ranar waqat jamal yana kanta sai da aisha take cewa yayi kama da dan uwansa radiyallahu ta'ala an ya ce yayi kama da dan uwansa inda ya fito din nan Allahu akbar sai mai rike linzamin sai mai rike akalar raƙumin ta ya jefar da alƙalai ce ya za ku dinga ba mu hujja ku da kanku kin san ai kamar dan uwan nasa amma za ku yanke sai ya dawo da jinar tsaye na ce wallahi sai da ta ce kai kamar da dan uwanka Allahu akbar Allah ya kiyaye mu da yakin ba sa sa Allahu akbar akwai akwai kuma wanda muka wuki su ita dole ita ce wanda muka wuki su sarkin Misra ya aiko mar da ita akwai fizzatu kuma wadda ake ce mata ita ya ba su yadda abubakar radiyallahu ta'ala an to wannan wannan akan raƙum alfadaran safara to shi bara yake cewa ra'aitu huna ga annabi ala bagalatihi albayda absa alfadaran safara wa abu sufyana abu sufyana ba ibn harbin ba ba sarkin maka ba abu sufiyana dan uwan annabin ne dan baffan annabin ne abu sufiyana bin al-haris bin abdul muttalib annabi muhammad bin abdullah bin abdul muttalib amma ya yi jadda da annabi ya yi ta waƙoƙin mawaƙi ne ya yi zamba sosai ya musulunta a fatahu makata a shekarar fatahu makata a nan ya musulunta abu sufiyana shi abu sufiyana akizin yana rike bili jami'a da linzaminta alal hakika abbas ne yake rike da linzaminta shi abu sufiyana kuma yana rike da likafata aka wajen sa kafa din nan wajen sa kafa likafa ta doki inda ake sa kafa to shi yana rike da likafar alfadar shi kuma abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallama yana rike da linzamin abun akizin bil jami'a wan nabi yaqulu manzo Allah yana cewa ana nabi la kazi ni ne annabin nan ba ƙarya wa za da gairu wani kuma ruwayarsa ya kara annabi na abdul muttalib ni ne dan abdul muttalib din ana son alfahari a fagen daga lokacin da sahabbai suka lokacin da sadaukai suka gudu kaga amma shi kirari yake a fagen daga kuma lokacin da kowa yake koye kansa kar a gane ni ne masu masu nufi su kashe ne shi kuma Allah kirari yake a fagen daga ni ne annabi ba a kare yanzu duk mai neman sa ai haka shikenan ko yanzu wannan ba ba ba ba sadaukantaka bane lokacin da baka kowa bai so a gane ka kai ka fito kana ninewa ne yanzu ai masu neman sa yanzu a fagen daga dukkan su za su yi sallallahu alaihi wasallam annabi ne abdul muttalib ni ne dan abdul muttalib kirani kila aka ce famaru iya yawma izin ahadu ba a ga wani ɗaya ba a wannan rana kana a shadda minku mafi tsananin yaƙi daga gare shi da kuma aka dawo aka ci gaba da yaƙi ba wanda ya yaƙi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan rana wa qala gairu wanin sa yace nazala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sauka an bagalati daga alfadarin nasa saboda yana su kwana alfadarin yayi wajen makiyan Abbas ya dinga jan linzamin ta shi ma wannan abu su fiye bin harisun ya dinga jan inda kafa annabin take don kan raƙumin kan alfadarin ta tafi to ha annabi ya saukai ba musu ma alfadarin gaba ɗaya wajen makiya to shi ne abbas ya wannan kiran sahabbai duk gaba ki ɗaya kila ya sauka da kan alfadarin ma sallah an bagala ce wa zakara muslimu muslim ya fitar a sahihinsa anil anil abbas daga abbas dan abdul muttalibi qala abbas yace falan maltaƙal musulmuna yayin da musulmi wal kufaru da kafirai suka haɗu aka haɗu wallal musulmuna sai musulmai suka gudu da baki ɗaya mudbiri na suka juya baya faɗa fiƙa rasulullah sai manzon Allah ya zamo yarkudu yana su kwanar alfadarinsa yarkudu bagalatahu yana su kwana alfadarin na hawal kufari inda kafiran suke kowa na gudu ba shi kuma Allah yana su kwana alfadarin nasa inda kafiran suke wa ana akizun bil jami'a yawa hadisi sahihi shi abbas yana cewa ni ina rike da linzaminta a kuffuha ina kame ta gabarin ta gudu ina janta baya ina janta baya annabi kuma yana su kwanarta sallallahu alaihi wasallama iradata ina nufin Allah tusri a kattai sauri wa abu sufyana dan shi kuma dan dan uwansa Abu Sufyana Abu Sufyana bin al-Haris bin Abdul da Haris da Abbas din ƴaƴan mutum ɗaya ne to yanzu kuma wannan Abu Sufyana dan Haris ne kaga yanzu dan Abbas din nan ne kenan shi ma shi ke shi ma da Abbas da da baban Annabi sallallahu alaihi wasallam da baban wannan shi ma duk cikin su ɗaya kaga yanzu ƴaƴansa ne su waɗannan guda biyu to shi kuma Abu Sufyana bin al-Haris bin Abdul Muttalib shi kuma ya zamanto wa abu sufyana akizun bi rikadi shi kuma yana rike da likafarta shi kuma yana rike inda kafa annabi sallallahu alaihi wasallam take kawai alfadarin yayi wajen kafirai da ita summa nada sannan manzon Allah yayi kira ya lal muslimina ya ku musulmi ku dawo alhadisa karanci hadisi kabi to ikon Allah kuma alal haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abbas ya sa yayi kira to amma kuma wannan ruwa za ta iya zama ita ce ita ma gaske ce saboda mutanen madina da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba ganima diya ba mutanen maka duk gabaki daya wawayen su kamar yadda suka faɗa dan mu ba wawaye a cikin su amma su suka faɗa haka wawayen sai suka ce kaga mutumin nan in yaki ya tsanani mu yake kira amma kuma gashi an samu ganima ya zuba wayan su da yaki ya kaga yanzu shi ya kira amma Allah hakika shi Abbas yana da wani irin sauti in ya daka ihu mul uku gabansa ana ji mul uku bayansa kai yana da murya to shi annabi ya ce kirawo mutanen Madina kira min ansaru wata ruwaya kuma kirawo inda suka yi mubaya a karkashin bishiya duk gabaki da wakila aka ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance idza gaziba in ya fushi wala ya gazabu illa lillahi shi ko baya yin fushi sai dan an taba Allah to lam ya kulli gazabihi shay'un wani abu bai iya tsayawa ga fushinsa ma'ana wani abu bai iya tare shi in ya fushi ba wani sahabin da ya isa ya ce zai shiga gabansa ko ya tare shi ko ya iya abu wa qala ibn umar abdullahi dan sayyidina umar yace ma ra'aytu ban taba ganin ashja'a mafi sadaukantaka wa anjada da mafi karfin zuciya wala ajwada wala mafi kyauta wala arda wala mafi yardar da wani ko mafi yadda min rasulillah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala aliyun sayyidina ali radiyallahu anhu yace inna kunna mu mun kasance idza hamiyal ba'su idan yaki yayi zafi wayurwa an rawaito ishtaddal ba'su idan yaki yayi tsanani wa hamarratil hadaku ido taija kwaya ido taija mal kwaya ido teja ittaqaina sai mu sai mu dinga kare kanmu bi rasulullahi da manzo Allah da shi zamu dinga garkuwa sallallahu alaihi wasallama fama yakuna ahadun wani ɗaya bai zamantowa a qaraba ila al'adu kusa da maki minhu daga annabi sallallahu alaihi manzo Allah ya fi kusa da maki yanzu haka to wannan zai nuna gaskiya haka ranar kandaku inda aka haka wannan rami aka tsare madina da shi ana haka ana haka aka zo daidai dutsen salu to ka san duk inda dutse yake kuma kusa da shi ma duk kasar da ke za ga an haka za a tarar da dutsen to sai ya zama rami bai yi zurfi ba a nan inda dutsen salu yake kafiran za su iya shigowa ta nan wajen kuma ba yanda za a yi dutse ne har ƙasa ba a san iya kilomita nawa ne a ƙasa ba haka dai sahabbai suka ɗan yi haka yanda suka iya suka to nan ne ya fi haɗari ta nan kafirai za su shigo duk gaba gida sai annabi ya zo ya kafa rumfarsa a nan wajen shi sallallahu alaihi wasallam masjidul fati din nan nan inda manzo Allah aka yi masjidul fati nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kafa rumfarsa sai da aka wajen kwana uku ba bacci saboda kafiran suna son shigowa ta nan kuma da shi da rundunarsa inda suke nan ya kafa kuma nan yaƙi ya fi gumurzu aka ta yaƙi a nan sallallahu alaihi wasallam to haka al'ada sai yake sallallahu alaihi wasallam to ba wanda ya fi shi kusa da maki makiya din a qaraba ila al'adu kusa da maki minhu daga gare shi wala qarra aituni na gan yawma badr ranar badar wa nahnu naluzu bin nabi muna fakewa da annabi sallallahu alaihi wasallam wa hawa aqrabuna shi ya kusa da mu ila al'adu zuwa maki wa kana min ashaddin nas yawma idhin ba'asan kuma ya fi mutane tsananin yaƙi a ranar badar jidda haka ne diyan da aka ikon Allah duk da dai shi sai na alin da aka rawaito wannan din shine wanda ya fi mutane tsananin yaƙi a wannan ranar shi da Hamza daga dan Umayyatu bin Khalab ya faɗi haka Umayyatu bin Khalab ya faɗi haka ya tambayi shi Abdurrahman bin Auf ya tambaye shi ya ce waye wanda ya yi alama a cikinku waye wanda ya alama da gashin jimuna a cikinku sai ce hamza ne sai ce wannan ya yi mana abin da ya mana yau wannan shi ya mana abin da ya yi kaza sannan ya faɗi alamar da sayan na alwaye wanda ya ce ali bin abi ya ce wayannan dinnan wayannan su suka yi mana abin da suka yi mana yau dan an rahoto cewa kusan rabin wa'anda aka kashe a badar duk sayan na ali ne ya kashe su duk gaba ke da za ka ga kusan to ya ya sabida ya ishi kuma sabida yanda aka yi man raunuka a jikinsa ana daure can wajen can yana ballewa da jini ana balle can wajen can yana ballewa da jini duk ga baki daya to lalle amma yanda ya faɗa ma hakan yawa wa kana min ashaddin nas yawma iz mazalla shi ne mafi tsananin mutane a wannan rana ranar badar ba'asan yaki wakila aka ce kana shuja'u sadauki huwa allazi yaqrabu minhu shi yake kusa da annabi a fagen daga duk wanda kaga ya kusa da annabi to shi sadauki ne a ranna saboda duk dai wanda ya san dan rago bai kusa da inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake sallallahu alaihi wasallam huwa allazi yaqrabu minhu sallallahu alaihi wasallama idza danal adu ummaki ya kusa wal qurbihi minhu saboda kusancin manzon Allah daga makiya wa an anas an karba daga anas kana annabi sallallahu alaihi wasallam ana zace manzo Allah ya kasance a hasanan nasi mafi kyan mutane mafi kyan mutane wa ajwadan nasi mafi kyautan mutane wa ashja'an nasi mafi sadaukantaka mutane yaga a barku suke ta a barku ce duk ta tattare wannan wa ashja'an nasi mafi sadaukantakan mutane laqad faziya ahlu madina madinati wata rana mutanen madina sun razana sun ji tsoro lailatan wata dare wata dare saboda akwai sarkin akwai sarki daga cikin sarakunan lawan da kullum ana tsoron zai kawo hari kullum tsoro ake yi wa'yansu akwai maƙyan da za su kawo hari ga ko maka za su wata rana kawai aka ji wata ƙara da dare alama dai kamar rindina ce ta taho sai da sahabbai suka bubbi gidaje da aka kwankwasa kofa wana fito ai kun ji da to ku fito sai da aka taru rinduna sannan sahabbai suka tafi to abin da zai faru ana zai faɗa nan to wata wata dare mutan Madina sun sun ji tsoro lailata fan dalaka nasu sai mutane suka tafi inda aka ji wannan ƙara kibala sauti inda aka ji wannan ƙara mutane suka tafi fatalaqahu rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tare su raji'an shi ku har ya je ya dawo sallallahu alaihi wasallama raji'an shi ku har ya je ya dawo kasafa kafun ya riga su ila sauti zuwa wannan ƙara shi har ya je ya dawo wa qadista bara'a manzo Allah ya je ya bincika alkabara labarin menene shi ya je ya bincika labarin ala farasin li abi talhata sabida sauri bai tsaya nasa dokin ba ma dokin abi talhata sahabi ne dokinsa ya dauka sallallahu alaihi wasallama ya tafi urwin kuma ba shimfiɗa ba komai ba shimfiɗa ba komai ba linzami haka manzo Allah ya hau doki ya tafi sallallahu alaihi wasallam wa saifu fi unuqihi yana rataye da takobi yana yana tare da takobi wa huwa yaqulu annabi yana ce musu lan tura'u kakku tsorata kakku firgita kakku firgita naje na gano ba komai kakku firgita kakku firgita وقال إمران بن الحسين إمران بن الحسين الله يبام لافيا ده زمن لافيا الله يبود آمنا الله يخوري منا ابن دزامي مولد من زن الله صلى الله عليه وسلم دكا نمو وذي كاباكي لافيا يمين دسو لافيا أي تارو لافيا دي إنما أكي دما سمت فيها كولا ده كو إنا دي لافيا ده لافيا ده ما سوا ده ما سكوما الله يددم والبركة النبي كيا ميكيا إيمان ميكيا قسم يبام لافيا ده زمن لافيا duka ya ba mu hadaransa barka annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin shi kuma kususiyarsa an faɗe shi da abin da aka roƙa Allah ya yi shi Imran bin al-Husayn in ji gabaki daya manzo Allah sallallahu to wa qala Imran bin al-Husayn Imran bin al-Husayn yake cewa malaki rasulullah sallallahu alaihi wasallama kutaybata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai haɗu da runduna ba kutayba rundunar kanta kuma kutaiba bataliya duk bataliya ana ce mata kutaibatu kamar Allah bai haɗu da wata rindina ba ko bai haɗu da wata bataliya ba illa kana awwal man yadribu sai ya zama shine farkon wanda zai kai musu hari zai zai yi duka da takobinsa wala ma ra'ahu ubayyu ubayyu bin kalaf yayin da ubayyu bin kalaf ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawma uhud rana uhud وهو يقول شي أبي بن كلف يا فتورا na Uhud yana cewa aina Muhammad ina Muhammad ni shi nake so na yaka la najauti yau ban tsira ba in naja in shi ya tsira lalle mu biyu nan sai mun buga yaki to in ɗaya ya tsira kan ɗaya ya mutu yakin mutuwa za a yi duk gaba ki da wa karka ne yaqul lin nabi shi da ma ubay bin kalaf ya kasance yana gaya wa annabi hi naftada yayin da ya fanshi kansa yau ma badar yana daga cikin wanda aka ɗaure ranar badar to ya fanshi kansa to da ya fanshi kansa da zai tafi sai ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama indi farasu to bari in gaya ma Muhammadu ina da doki a alifuha ina ba ta harawa kulla yaumin kowace rana farakan masaki guda ƙwarya guda katuwar ƙwarya masaki shine katuwar ƙwarya masaki guda nake ba ta min zurratin na masara ko na dawa zurra masara ko zurra dawa da masaki guda na, na, dawa nake bata ko na, na masara ga zaka ji ana ana doki figar dawa dan ya nagarta da duk ma abu to masaki guda nake bata na, na masara a qatuluka alaiha sai zan kashe ka akanta zan kashe ka akanta fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa ana a ƙatuluka insha Allah ni ne in Allah ya zan kashe ka a kanta ni ne in Allah ya zan kashe ka a kanta falamma ra'ahu yawma uhud yayin da ya ga manzon Allah ranar uhud shadda ubayyun ala farasihi sai ya dauki kan annabi akan wannan doki yana kan wannan doki da ya ga manzon Allah ranar uhud sai ya dauki ya sukwane ya dauki kan annabi sallallahu alaihi wasallam fa'atara da hori jalimin musulmi sai mazaje daga musulmi suka tare shi dan kai ya kan annabi sallallahu alaihi wasallam faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce haka za ga an yi haka sallallahu alaihi wasallam ce haka za ga an yi haka wannan ai dama tun ran badar mun yi alƙawari da shi sallallahu alaihi wasallam ai kallu dariqa ai ku ba shi hanya ku ba shi hanya wata nawalal harbata min al-haris bin simmati sai manzo Allah ya karbo wani mashi a hannun wani sahabi da ake cewa haris bin simmati harbatu mashi ne amma bata kai tsahon kuma mashi dogo ba amma dai mashi ne shi ma sai manzo Allah ya karbi harbatun wata mashi da take hannun wani sahabi simmatu shi ba da mata kobi za a kashe shi wannan tsire shi za a yi ga baki daya sallallahu alaihi wasallama fanta fada biha sai manzon Allah ya karkada ta ya girgiza ta mala ya girgiza ta intifadatan girgizawa ta dayara anhu da sahabbai suka watse daga inda suke kowa ya ga kaman shi za a soka sahabbai suka watse daga inda yake ta dayura shu'ara irin yanda gashi yake watsewa ala zaharul ba'ira a bisa bayan raƙumi idan tafaza idan aka karkade bayan raƙumi sun marta ƙabalahun nabi sannan manzo Allah ya fuskance shi faɗa anahu manzo Allah ya soko shi shi a yau sukuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya soke shi fi unuqihi a wuyarsa da'anatar suka ta da'ada'a da ya tuntsuro daga kan dokin nasa ya gangaro daga kan dokin nasa ala farasihi miraran abu samaimaice wakila kila aka ce bal kasara zil'ahu manzo Allah ya karya haƙarƙarin mutumin sukan da ya masa sukan ya karya a wazarsa haƙarƙarinsa min adla'ihi daga waɗannan ƙasusuwa na haƙarƙarinsa faraja ila quraish sai koma wajen quraishawa ya kula na cewa qatalani muhammad muhammad ya kashe ni can a bakinsa wahum ya kunna su ƙuraisha suna cewa la ba a sale ka ai ba wani abu da ya same ka ai ba kai dai tsoro ka ji kawai me me ma me muka ga ka kusa da shi kai kawai ka tsoro da kan dokin ka la ba a sale ka ai ba wani ba wani cuta a gare ka ai ba abin da ya same ka faqala sai yace law kana madi abin da nake ji da za a raba shi bi jami'in nasu ga duk mutane la qatalahun da aka kashe su ku ba kusa abin da nake shi a'udhu billahi alaysa qalqala ana qatluka ba ya gaya mun cewa shi zai kashe ni ba wallahi na rantse da Allah lau ba saka da yau ya tofa min ma da ya kashe ni da shi ikon Allah sai ga maki ya yi imani da mutumin da ya imani da annabi amma kuma ya kasa bi shi da ya san gaskiya annabi kuma ya san annabi ya faɗi wannan ko ya tofa man ba zai kashe da to me za yi je duk gaba ba don da ya kaddara Allah ba wallahi lau ba saka alayya da yau ya tofa da tofi ya mun ma laqatalani da ya kashe ni da shi fa mata bi sarifa ya mutu a hanyar dawowa maka sarifa fi qufulihim cikin dawowarsu ila makata zuwa makka Allahumma salli ala sayyidina sarkin sarkin الحمد لله